إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon shi da zaɓin shi ne ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don faɗakar da junanmu kan tsira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna fatan Allah datar da mu karatu da ya gabata mun ɗauko bayani bayani na shekara goma bayan aikowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin annabi na ƙarshe wanda an aiko shi ya gamu da cikas masu tarin yawa wanda har ya kai mu shekara ɗaiɗai har shekara goma ya yanke kamunai zai samu wani abu na ci gaba a garin makka bai samu ba sai sauya akala ya canza akalar da'awa ya kama hanya zuwa ta'if tana yiwa a can ya samu wanda zai taimaka mishi kuma mun gani raddin murtanin da mutanen ta'if suka ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin wanda suka kamedo shi suka koro shi suna jihon shi ya dawo a hanya a wurin da ake ce mushi nakla ya tsaya yana karanta ƙur'ani Allah yake cewa wa sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin yana zabuwa nan yana karanta ƙur'ani tawaga ta malata aljannu suka biyo wurin su ma suka tsaya suka saurara ku tsaya mu ji abin da ake karanta kuma da suka koma garinsu su ma suka zamanto masu da'awa suna kira 'yan uwansu aljannai ku yi imani da allah sun musulunta wata aya Allah lokacin da mutane suka jehe shi suka kibin da'awar tashi suka kibin kalmar tauhidi yanzu aljannai sun karba in an rasa wani za a samu wani wannan shine tsarin da'awa ba kowa ba zai bi ba wanda ya ki sai a juya akala a je amma wani tana yiwa wannan shi zai karba wannan yana da cikin fadalar Allah da yake ma bayan shi wanda za a haɗi mishi gaskiya ya kuma bi wannan gaskiya ruwaya ta zo daga daga abdullahi bin mas'ud yake cewa istataba'ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ni na raka shi na bi na bi shi fa qala sai ke cewa inna nafara min aljin khamsatu ashara bani ikhwa wa bani am ya'tunani al-layla fa aqra alaihim al-qur'an sai ke ce mun wasu tawaga daga aljannu su guda goma sha biyar tawaga goma sha biyar ‘yan uwa ne ‘yan uwa ne za su zo mun wannan daren za su zo zan karanta musu ƙur'ani kenan sun yi randebu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai karanta musu ƙur'ani sai ke ce ma ibn mas'ud sun zo wannan daren zan karanta musu ƙur'ani yace fanqalaqtu ma'ahu ila al-makan allazi arada yace he na bu manzan Allah zuwa wurin da yake so su haɗu da aljanna fa khatta li khattan yace da muka je wurin sai manzan Allah mun kurutu ko ya mun sarkil ya mun da'ira yace shiga nan ka tsaya kuma shi ya ci gaba manzo Allah ya ci gaba ni ya bar ni a cikin wannan kurtun da yana kuma ya ce mu in zamna a cikin nan hikima ce zamna a cikin nan wannan wurin ba a san wurin wane ne ba wurin su ne tana yiwa in ya huta daga nan akwai abin da zai iya samun shi amma manzo Allah ya ce zamna a nan ya ce yana zamna a ciki na harko ina jin karatun manzan Allah ina nan sai na ga wani abu ya baki ya lullube shi na kai ban ni ganin shi kuma ban ni jin abin da yake faɗi hannun nihin in kai mashi ɗauki sai dai in tuna ya ce mun in zamna a wannan wurin ina zamna a nan ya ce manzan Allah bai dawo ba sai kusan alfijiri wazi ya yi tsawo ka ɗauka ne tana ruwa tun tsakiyar dare ta yi a tsakiyar dare ma har zuwa alfajiri an jima ana yi sai tsakiyar dare da ya zo yake ba ni labarin ga abin da aka yi shi ne ibn ishaq a cikin sirar shi ibn ishaq cikin sira ta ibn ishaq ya kawo cewa an nastima aljin kana ba'da ruju'in nabi sallallahu alaihi wasallam min at-ta'if lamma kharaja ilayha yad'u saqifan ila nasrihi yace aljannu da suka ji suka tsaya suna jin qur'ani wannan ya kasance bayan manzon Allah ya dawo daga garin ta'if lokacin da ya huta yana neman saqif kabila ta saqif ta garin ta'if su taimaka mashi kan yada da'awa ya ce wa zalika ba da mauta abi talib wannan kuma ya kasance bayan mutu abu talib wa kana zalika sanati ashirin min albabas kuma wannan ya wakana a shekara ta goma bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ibn ishaq da yace jin aljannu saurara aljannu qur'ani sai bayan shekara ta goma da annabta to can kuma can mun gani lokacin da aka fara ma manzan Allah wahayi ana yin wahayi suka tafi sama suka ji an koro su kuma su ma suka shiga mutanen suka ce aje a shiga cikin duniya ni yasa a nemo don me yasa Allah ya koro su daga sama wanda suka biyo makka suka ji manzan Allah na karanta ƙur'ani suka ce wannan shi ne ya hana Allah hana ku zuwa sama su je sama su jiyo labarin abin da yasi wanda zai je samo labarin ana ce mishi mustariku sama mai satar zance wartowa ne zai yi misali kalma guda zai warto Allah zai yi bayani ya haɗi ma 'yan sama ta bakwai ga abin da zai su ma 'yan sama ta bakwai su haɗi ma 'yan ta shidda har zuwa sama ta farko a wannan halin ne wanda ake cima a wannan halin ne wanda ake ce mishi mustariq usam mai satar zance a wannan yanayin ne zai warto kalmar da ya warto da gaugawa zai haɗi ma na ƙasan shi ɗaya kan ɗaya zassi har kalmar ta iso wajen boka shi dai wanda ya warto sai ta hallakar da shi wannan wutar kenan can ma sun saurara wannan ma na manzo Allah sun yi sauraro sauraro wanda suka musulunta sai ruwaya daga abu huraira yake cewa أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه أبو هريرة كيتوا yana ɗokan ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idawa makayi ne wanda suke alwala da shi a lokacinsu kamar yanzu a ce sahani zai ɗokan ma manzan Allah sahanin shi wanda zai yi alwala kuma ya biya bukatar shi kuma yana bin manzan Allah ya ce in ya je zai ba manzan Allah abin alwallai kuma ya yi nisa manzan Allah shi ya ci gaba shi ya tsaya da ya bashi sai manzala ke ce mi abu gini a hajjaran astan fi biha samu mun duwatsu wanda zan yi tsarki da su ga ruwa kuma samu mun duwatsu wanda zan yi tsarki da su wannan zai kawo kenan gama tsarki na dutsi da tsarki na ruwa wanda tsarki na ruwa za a ce mishi istinja da ruwa na dutse kuma istijmar wanda Allah yana yaban mai irin wannan abin Allah ke cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a masallacin Quba akwai mutanen da suke so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsafta Allah yana son masu tsarka masu tsarki sai manzo Allah ke tambaye su Allah yana yaban ku ɗan wannan masallacin me kuke yi sai suka ce wa manzan Allah in mun zo wajen tsarki in mun yi da dutse ko muna biyawa muna gamawa da ruwa kenan tsarki abu ne mai muhimmanci shine abin da zai gadon mamu bawa ya sami san Allah Allah ya so shi Allah samu cikin bayan shi wanda zai so su wanda yake son su yace da ya samo mishi yace sai na zo mishi da sai na zo mishi da dutse guda biyu kuma da kashin dabobi guda ɗaya na zo ma manzan Allah dutse guda biyu na ka mishi kashin dabbobi guda ɗaya gidan guda uku ya ce a ruwaye manzan Allah sai a mishi duwatsun guda biyu ya yadda kashin dabbobin da ya yabda anan sai ke mashi bayani don mi yasa manzan Allah ya amshi duwatsun guda biyu yadda kashin dabobin ya ce saboda mun gamu da aljannai manzan Allah na zuwa yansu su gayyace shi ya je musu wa'azi cikin tambaya da amsa manzan Allah ce fasa'aluni zad sai suka tambaye ni abinda su dinga ci abinda su dinga ci nan wanda zai tambaya mi za'inci kinan kamai duk abinda yake doron ƙasa kama a wajen shi haramun ne sai ya tambaya a ce mishi ga abinda zaka ci na halal wancan kuma ka bar shi haramun ganin haka sai malamai suke cewa suna cewa al'ashiya qabla shar'i alal hazar hatta tarjul ibaha duk abin da gani akan doron ƙasa haramun ne har sai dalilin cewa ya halitta a ci wannan abin wasu kuma suka ce a al'ashiya alal ibaha kowane abu halal ne har sai dalili ya zo ya ce wannan abin haramu ne zai zamanto haram kuma waɗanda suke da ra'ayin wannan na biyu suka ce Allah ya ce huwan lazi kalakalakun mafi la'arin jami'an Allah shi ne ya halitta don ku duk abin da yake saman ƙasa kenan danwa don mutane komi halalu mutum ya ci duk abin da yake saman doron ƙasa halalu amma mi sai abin da Allah ya ce wannan abin haram lokacin zai zamanto haram ya zamanto masu ra'ayi na biyu cewa komi halal ne sai abin da aka haramta su suka yi zamantowa masu hujja masu dalili da hamman za Allah ke cewa wanda yi kowa lahi wanda zai yi tambaya a haramta ma mutane abin da ya zamanto halal Allah ke cewa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halitta muku duk dabbobi na ni'ima kawai sai Allah ce sai abin da aka karanta muku aka ce wannan haram kinan komi halal ne komi halal ne sai abin da aka ce wannan abin haram ne mutum sai bar shi to kuma haramkin kaɗan ne kuma Allah haramta da wasu dalilai da dama kamar cikin suratul ma'ida da Allah ya ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زبها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام التي أهلت مكم مسي أهلت مكم جن mutum ya dinga shan jini dabbar da aka shaƙe dabbar da aka soke dabbar da mota ta buge dabbar da kaza ya ce su ne wannan aka haramta muku sai abin da aka yanka sai zamanto manzan Allah bai zano ba a cikin dabbobi ga abin da aka haramta saboda abin zai yi mi kamar zai zamanto babu hikima a sai manzan Allah ba da ka'ida in kuka ga dabba mai kaza haramun ce kinan ka yi lissahi din mai kamata a cikin tsuntsu din mai abu kaza haramun ne ka yi lissahi kamar shi sai manzan Allah ce kulli zinabin minas siba fa'akalu haram duk dabbar da take da haƙura na harauta ko a ce musu da faransa incisive wannan ko yawa incisive masu wannan haƙura na harauta ya ce duk wanda dabbar da take da irin wannan abin manzala ce cinta haramun ka ƙa'ida ce manzala bara kenan mutum zai duba zaki yana da yana da shi ma haramun ne damusa tana da e tana da ita ma haramun ce kura tana da wannan yana da za a yi ta zanawa kuma kulli zi makhlabin min at-tuyur fa akluhu haram manzo Allah ce duk wanda yake da harci na harauta wanda yake harauta da harcen shi tsuntsun da yake harauta da harcen shi yace shi ma cin shi haramun ne sai mu duba tsintsin da yake farauta da harcen shirwa da shahu da makamantarsu kenan mutum zai duba wannan abin cin shi haramun ne sai zo cikin ɗiyan itace ɗan iccen da ya zamanto in mutum ya ci shi hankalin shi zai gushe shi ma haramun ne duk dabba duk dan iccen da ya zamanto kamar kuwa zon ne in mutum zai ci zai rasu shi ma zamanto haramun duk dan itace da ya zamanto in mutum ya ci zai bata mashi jiki shi ma haramun ka'ida duk abin da ya zamanto mabannaci ne banna zai a jikin mutum a lahiyar mutum haramun duk dabbar da ta zamanto mabannaciya ce manzan Allah ya ce a kashe ta daga an ga manzo Allah ce a kashe kaza to cin shi haramun ku kashe miciji ku kashe gahiya cin su sumami haramun nan mutum zai tambaya miye hikima da waɗannan Allah ya haramta su ya haramta cin alade ya haramta kaza kuma sauran aka ce a ci wanda daga cikin karin magana na na 'yan alamai suke cewa mutum kakka tambaya wane ne ka duba mi yake ci abin da yake ci shi yake faso nan ɗabi'a shi baki ɗaya da kamar shi lokacin da allah ya ce ka a ci naman zaki ka a ci naman jaki saboda mi wanda zai zamanto ɗabi'a shi ce zai dinga cin wannan abin shi ma iya iya ɗaukan halinsu in ƙarhi ne samu irin na zakin kuma da zalunci irin na yadda yake ya kama wanda ya ƙarhi in jaki ne ya zamanto irin wannan halin jaki ya ce illa wannan sai allah hake kan mutum ya ce saboda ne saboda lahiyar mutum da allah ce a ci ƙananan dabobi a dinga kiwon ƙananan dabobi sai manzo Allah ke cewa nutsuwa tana tare da masu kiwon ƙananan dabbobi zahin hali yana tare da masu kiwon manyan dabobi kuma ka ɗoka yadda manzo Allah faɗi haka wanda yake kiwon ƙananan dabobi shi ma irinsu zai zai zamanto ya taro su nan su yi nan ya taro su su yana bi har ya zamanto dole sun koya mashi yin haƙuri da su saɓani wanda zai zamanto yana kiwon misali raƙumma yadda zai dinga kishinsu shi ma har sai ya yi ya samu zayin hali saboda saboda irin wannan to haka wanda ya zamanto yana cin nama irin waɗannan abubuwa yana cin misali ɗan iccen da yake da irin wannan abun zai ɓata mishi lahiyar shi kuma zai ɗauki irin wannan siffar kenan ya zamanto al'asulu fil ashiya al'ibaha komi da Allah halitta halalli kawai sai su nassi ya zo ya ce ma wannan abin haramun ne shi kenan mutum sai yi sami na wa tsana mun je mun bi don saboda ne Allah maslaha kan mutum ce don gyaran kan mutum ne don lahiyar mutum ce Allah ce kai ci wannan abu sai ya ce da suka tambaye ni abin da su ringa ci ya ce fada'autun lahalahu Allah ya muru bi azamin wala rauta illa wajadu alaiha ta'aman ya ce sai na roƙi Allah da suka tambaye ni na roƙi Allah duk inda za su huci a jibji a ina ne in suka ga ƙashi in suka ga ƙashi ko suka ga kashin dabbobi sai sun samu abinci a ci kashi ne mutum ya ci ya wurgure ya yadda su kuma in sun zo Allah zai maido mushi zai maido ma kashin abinci zai maido ma kashin nama su masu ɗauka su ci wannan zai kawo wanda zai ci tuwo wani ya zo ya ci sauran shi wani ne a sama wanda ya ci na harko shi ne a sama wannan zai ƙara tabbatarwa mutum ya himi ya yi aljani fadila saboda mi saboda daga can tushen Allah ya ce ma isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba kowa ya su yana he iblis kuma sai Allah doka kadiyan annabi adam akan su wa'incan ya zamanto inda zaka gansu wurin kaza mutane za su biyo jujin mutane kashin da suka gani nan za su doka kashin dabobin ya zamanto shine abincin dabobinsu sai zamanto a wani waya ce annal ba'ara zari da wabihi shi kashin dabbobin abincin dabbobinsu ne kashin dabbobin mutane in dabbobinsu sun zo su mahi allah mai sanya musu da zamanto abincinsu su masu ci shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kawo mushi kashin dabbobin bai karba ba yadda shi da a wata ruwa ya ce ƙashi abincin aljanne ne ka kubata musu abincinsu yan lokacin da mutum zai biya buƙatar shi ya yi istinjayi ya yi tsarki da ƙashi kamar ya ɓata musu abincinsu ko kuma ya tsarki da kashin dabbobi shi ma ya ɓata musu ce ka a yi haka musulmi ya zamanto mai amfani ne ga kowa ya ce duk musulmi duk mai imani Allah in ka gan shi duk wurin da ya zamana sai an ga amfanin shi kuma in ya tashi daga wurin Allah sai an ga gurbin shi ya ce wannan shine siffa ta mai imani shine annabi isa ya ce waje alani mubarakan ana makon Allah ka sanya ni mai albarka duk inda na kasance inda na zo za amfani wannan mutanen wannan wurin wannan zai kawo ajiye shara ko ajiye jirgi a cikin gari nan za su zo su nemi abincinsu mafi yawa za a ga jirgi yara suna yawan zauwa wajen a yi ta tsincinta a wurin yana kawowa ya ga kawai lokaci guda yaro wani ya samu irin malhadiya wani abin ga ya buge shi wanda manzo Allah yake cewa daga an fara kiran sallah yara ƙanana maza ku sanya su cikin gida ka bar su hutu su lokacin da aka fara kiran sallah su hutu tituna da gudu suna neman tserewa in ya buge wani yaro shikenan shikenan rashin laya ta kama shi wanda manzo Allah a lokacin shi wani yaro zai huce wani ƙauye uwar yaron ta zo da shi yanzu Allah ya bata mun komi kan bai da hankali sai ce kamun shi manzo Allah ya kama yaro ya rike shi suka ce manzo Allah kohi kamar shaƙi wuyan yara da ya shaƙi wuyan yaron ma kawai magana ya ce huta iksa ya adu wallah huta ya kai maƙin Allah yana haɗin haka kawai yaron sai wani baƙin amai sai mai da ma'aikiyar tashi ya ce in na dawo zan biyo ƙauyen ki haɗi min ya faru da shi manzo Allah ya ce ya dawo ta ce wallahi manzo Allah ya dawo lahiya lau manzo Allah ya mishi ya mai rukuya ya dawo lahiya lau wannan yaron he da ya zamanto a garin babu wanda ya shi kayan hankali saboda manzo Allah abin da ya mishi kenan wannan shine dacewa ko a cikin gida tara shara ta yi yawa ko a cikin gari a tara ta yi yawa wannan shi ke kawowa su masu zo wannan wurin su zamana kuma za mutum za a kuskure wani yaro ɗauki wannan ƙashin tana yiwa sun zo sun ɗauki wannan ƙashin sun yi amfani da shi kuma wani ya zo ɗauka ya amfani da shi ba san ba zai ɗauka daga wannan abu ya ce wannan shine ne kuskuren tara irin wannan wurare a cikin gari wanda an san daman tsarin musulmi bai dacewa irin wannan wuraren a titi a zo a dinga biyan bukata a tara shara duka ga maki da kamata yi a ɗauke su sai ke cewa babu ƙaunuhu ta'ala wa isa rafina ilaika na faran minal jini ya stami unar ƙura'an falamma hadaruhu ƙalu an situ falamma ƙudiya wallau ila ƙaunihin munziri ƙalu ya ƙaumana inna sami ina kitaban unzila min ba'di musa musaddiƙan lima bai ne dai يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين cikin suratul al-ahqaf Allah ke cewa lokacin da aljannan suka zo kana karanta qur'ani da ma suka ji an situ suka ce kowa ya shiru ya saurara manzo Allah da yi da karantawa kowa ya juya da gaugawa suka tai garinsu ibn hajar yake cewa annal qawla ashara ila annal qawla fi ta'yinihim wa ta'yin baladihim qalwarar fi tafsir su waye aljannan da suka ji manzo Allah na karanta qur'ani yan wani gari ne duka malaman tafsiri sun kawo su da suka koma da ma suka ji sai suka yanki aljannan garin nasibin garin nasibin yana tsakanin iraq da sham siri ta yanzu iraq da siri gari ne tsohon gari nasibin aljannan wurin su ne suka zo kuma da suka ji suka koma suka ce mun ji mun ji ƙura'ani mun ji abin karantarwa an sabkar da shi bayan annabi musa yana gaskantar da littafan da suke bayan shi kuma yana shiryawa zuwa ga hanya mai ƙyaƙƙiya ya ku mutanenmu ku amsa kiran manza allah sallallahu alaihi wasallam allah zai gafarta muku zunubanku zai kare ku daga azaba mai tsanani kuma zan mu haɗi muku Allah duk wanda bai amsa kiran manzan allah ba Allahi ba zai gagari Allah ba a duniya ya kasance shi wane ne mutum ne ko aljani Allah babu wanda zai gagari Allah inna Allah zu kuwatul matin Allah shi ne mai tsananin ƙarfi ya zamanto mutum aljani ne ya zamanto aljani ne ko zamanto mutum ne wallahi Allah shi ne sama da shi duba aljannan duk tsaurinsu amma annabi suleiman ya tsaye a kansu shekara da shekaru suna mashi bauta abinda suka ya huce hankalin mutum gine-ginen da suka mashi in ka ce yanzu babu wanda irinsu Allah ba kai garnawa ba kai kuskure ba falon da aka yi wadda sarauniya ta saba idan ta zo suka ce kana tafiya a wurin in ka kalli ƙasa kana ganin fuskarka a ƙasar su yasa suka yi yasa aka mashi gida ya shiga yi tsaye yasa su aiki kowa dinga yi duk mai so ya bari Allah ce wa man yazig minhum an amrina nuzuquhu min azabin alim duk mai so ya kin aikin aljanin ko mutum amma na Suleiman hede ya mutu a tsaye ya rasu sai da gara ta cinye sandai da yake tsaye da ita ta gani abinda gara ta cinye kina an jima ana aiki sai da gara ta cinye suna gani kamar yana kallon su tukon ya haɗi ya ce falon makarra ta bayyana tarjin na allau kanu ya alamu na lagai ma malabi su fil azabin muhi sai da annabi suleiman kin ya mutu kuma yanzu kowa sami yancin kanshi wannan shine Allah ke gwadawa babu wanda ya gagara Allah in aljani ne sai Allah gama shi da wani mutum ya yi ikon shi in mutum ne sai Allah gama shi da wani abu wanda zai dame shi ya ce wannan aljannin na nasibin sun musulunta sun karɓi musulunci irwaya daga rabi yake cewa samitu shafi'i ya ƙulu na ji shafi'i yana cewa man za'ama annahu yara aljin abtalna shahadatahu illa an ya kuna nabiyan ya ce duk wanda yake rayawa iya ganin aljannu ya ce wallahi bun mu karɓashe da shi ba zan mu ƙara karɓashe da shi ba sai in ya zamanto annabi ne shi kaɗai zan mu yarda ya ga aljannu saboda mi allah ya sanya shamaki a cikin idan mutum wanda ba zai iya ganin mi ba zai iya ganin mala'ika ba ba zai iya ganin aljani ba ba zai iya ganin duk abin da Allah bai ba hore ma ba idan shi gan shi capacity ne Allah yake ba idan mutum wanda yanzu mutum ma iya da teknolojikin da zai yi kamera wanda daga nesa wannan tana iya ɗauko zuwa mitar kaza wannan daga nan zata iya ɗaukowa to haka Allah ma idan mutum ya ce abinda manzan Allah zai gani wani ba zai iya gani ba abinda manzan Allah zai ji wani ba zai iya ji ba har sai da suka ba da frekans na airs da ake yi daga nan zuwa nan daga kenzi airs zuwa abin da ya sama mutum ba zai iya majin wannan abin ba suna cewa he irin giwa ta hi kowa ƙarhin ji kuma suka tabbatar da dabobi jin dabobi ya yi ƙarfin na mutum to amma yadda manzan Allah zai ji mutum ba zai ji ba shi ne yake cewa walla inda kuna ganin abin da nake gani kuna jin abin da nake ji Allah ce wallahi da babu wanda ya dariya a cikinku da wallahi kun huto titi kuna ta kuka kowa na kuka yana koma zuwa ga Allah ya ce kai don kakku hasa binne wanda ya mutu wala da na sanya an jiyar da ku kadai kadan daga cikin azaba kabari shi yana ji ko bai ji yana ji ya zo wajen kabari biyu ya ce wa'ina ana masa azaba allah ka da to haka shafi yake cewa duk wanda ya ce iya ganin aljani ba zan mu ƙara karɓar shi da shi ba sai dai yin annabi ne sai ibn hajar yake sharhi akan magana ta ta shafi'i yace wa haza mahmulun ala man yaddi ru'yatuhum ala suwarihim allati khuliqu alayha yace magana shafi'i zan mu doke ta akan wanda yace ya gansu a surar da Allah ya halicce su yanda Allah ya halicce su duk wanda yace kenan shine wannan ba zan mu karbi shahada shi shine da an ce aljani dai wani mushallakwal ya ce kowa ya yi da son kin aljani kowa ya da son kin aljani kowa yi kowa yi kowa yi yanzu da ya duba wanda za a hinotan shi wanda ya su wanda ya da son wanda bayyana kyau shi ya samu kenan wanda ke gwada kenan aljani sura shi bata da mi bata da kyau kuma haka Allah ya ce innaha shajaratun dal'uha ka annahu ru'usu shayatin da Allah yake siffanta wata itaciya ta wuta yake siffanta kamar kan kawunan shedannu kenan kaga abu ne wanda mi abu ne wanda bai da kyau dalilin haka kenan babu wanda zai yi iddiayin ya gansu a surar da Allah halice su yace amma man da annahu yara shay'an minhum ba'da an yatatawwar ala suwarin shatta min alhaywanat fala yuqdah fihi yace amma duk wanda yace ya ga wani abu bayan sun rikide bayan sun rikita sun rikide sun ɗauki wata sura misali sura ta ta dabba yace wannan ba za a yi suka akan shi ba saboda hadisai sun zo da dama akan haka daidai daga ciki wanda muka samu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Abu Huraira tsarar zakka kono ta azumi in an tara kowa ya hudda zai kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kawo aka tara kenan manzan Allah zai rarraba ta wannan mana daga cikin hikima a tara ta in an tara sai a duba wahi bukata tana yiwa wanda za a ba a ba shi misalin abincin sama da wata biyu aga an rage mishi yi manza Allah ce a tara aka tara sai ce ma abu hurera ka tsare wannan abincin ya ce ina tsare da abincin ya ce kowata rana daddar hina gwani tsoho ya zo ya ɗauki abincin sai na kama shi me yasa ka ɗauka wajen manzan Allah zan kai ka hice a Allah tsoho ne iyali gare ni yara su ne sai abu hurairar kyale shi da sahi manzan Allah hice mushi ni kuka yi da mutumanka sai faɗi mushi hice yi gobe ma dawowa zai abu hurairar zo ya zama na jira manzo Allah abin da ya hudi hakan ne kuma ya gashi ya dawo ya doka ya kama shi wallahi yau ma iyalina ne ta yace to amshi amma ka ƙara dawowa da sahi manzo Allah ce ya kuka yi da shi yace yau ma dawowa zai da ya doka abu ne ya kama shi ce yanzu kuma babu ina kai kojan manzo Allah kawai ta ce kaka kai ni amma zan hudi maka wani abu wanda in ka yi shi zaka samu kariya aljani ko mutum bai iya cutar da ka ya ce mine ne ya ce ayatul kursi in ka karanta ta aljani ko mutum bai iya cutar da kai ganin wannan ilimin da ya ba abu hurera abu hurera ya sake shi da sahi manzo Allah ta mishi ya akai sai ce mun ma manzo Allah ce yi mun zai ba ni wani sirri na ayatul kursi duk wanda ya karanta ta aljanni ko mutum ba zai iya cutar da shi ba sai manzo Allah yake ce mishi sadaka ka wa huwa kazubun aw sadaka wa huwa kazubun wannan dai karan yayi gaskiya amma shi makareci ne wannan shine yake kawowa ɗabi'a ta ne ta shedani ƙarya nan da nan zai gama fasari tsankanin mutane a shi ne gudun mai rubiya ya dinga tambayar shi waye ma wane daman shi neman abin da zai gama al'umma ne yake husuma sai ce wane shi ya ma wane magani ko kishiya ita turo a ma wanci kishiya kaza shi kenan shi ya gama wanda in an jima a wurin zai iya haɗin kishiya abin da ya haɗi ya? Mm. Mm. eh to ka gani wannan shine kenan ya hana shi yin aikin alheri yanzu an haɗe mishi haka kenan duk wanda yake taimaka ma zai yi zai zarge shi tana yiwuwa ma in abin ya kai mishi ci ya wasu taimaka ma kowa wannan shine ɗabi'a ta me ɗabi'a ta shaidani nan da nan zai kokarin ya gama ku da mutane wane ya yi kaza wane ya yi kaza to kuma wannan shine tashakkuli zai su shiga jikin mutum wanda kai da kanka zaka gane wannan ba shi ɗaya ke tahiya ba nan kusan nan makaranta irin ana wanda ta taba shi ko suka taba shi in aka samu nutsuwa wajen karanta ƙur'ani har suka matsu zai su ringa taba mutuma har ya ringa faɗuwa bata suka taba ta lokacin da ana karanta ƙur'ani in ka kalle ta da lokacin da aka ƙare ya sake ta ba za ka ci ita kin bace ba don kamar ta gabaki ɗaya ne ya sauya lokacin da yake jikinta da ya huta mu siffata ta komo daidai ba za ka ce ita kin ce ba don ɗaya kuma faransan da take yi a college take faransan da take he wanda ya zamanto ya yi nutsu ya yi karatu mai nisa a turanci zai dinga kinan da kaji ba nata ba ne ba kuma faransan yake ana yi faransan yake yi yake yi ya ce wannan allah ba su wanda zai ce ya gani ko sura ta kare mai wata ɗabi'a daban mai wata kama daban ya ce a gaskantar da shi a ce eh haka ne ko ya ga wani abu daban maciji ko mai shi ma a gaskantar da shi wani yake cewa a radiyo ne ma wani yake ba mu labari cewa aka sa mutumin gawo ne wata baturiya ta kama gidan ta ce tana so a sare mata gawon shi kuma tsohon gawo ne kuma gawon akwai maciji tsohon maciji a cikin wannan ke kawowa cewa su mami aljannai ne wa zai sare a biya shi wani ya ɗoki yana sare ana zuwa yana sai da sare shi ya cutar da ni da macijin he zamanto duk inda ya bi duk inda ya zo fara da ya zo ya tunkaro macijin yana neman shi sai da ya kai inda zai yi barci ɗakin da zai kwanta sai ya shige cima wani samun kwaɗo karhi don kai shigo in ya zo kuma ya tashi da sahi wani ya zo buɗe zai ga gasan shi ya zo ƙofar ɗakin ya san nan ne ɗakin shi da ya ga da kiran yake tunanin biyanan ya nemi kullum ya hana shi kwanciya hankali ya ce to mutum duk lokacin da ka kawo mishi ka matsa mishi shi ma yanzu ko cewa ya ce yau he ko yi za a yi ɗai za a yi ko ni ko shi kawai shirya makami ya tun karo shi ana cewa gashi nan gashi ne ce ni ma a shirya niki da ya zo ya buge shi sai kashe shi amma duk da haka hede mishi shi ma tabo a bayan shi kamar zaka ce bayan shi zaman to kamar watan maciji ci aka shin huda mishi amma duk da haka yi amma ya samu ya kashe shi ya ce to duk wanda ya ga irin wannan ya ce ya ga allani wannan ba za a mishi ba za a mishi inkari ba ya ce waƙar tawaratul akhbar bi tatawwurihim fi suwar labarai sun zo yanda suke rikita su sawaya su ɗauki wata siffa daban su ɗauki siffar da suka ga dama ko ta mutunci ko ta wata dabba ce duk dai su ɗauka ganin lokaci ya yi sai matsaya a nan abinda muka waɗi na daidai allah wa mu lada a kan shi na kuskure kuma Allah gafarta mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكى أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كارم إيمان الله كارم إيمان الله كارم لك هشنش لعذاب الدنيا للآخرة الله كارم لك هشنش لعذاب الدنيا للآخرة الله بيا بكاتم غباكي دا الله بيا بكاتم من الهدي غباكي دا الله كاري قسم الله سابقوم دا منامي البركه Allah sauko mu da mana mai albarka subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin